بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله باب da ke bayanin taka tsantsan a cikin fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hada maganar wani da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu gani me za insha Allah me za a kawo karkashin waɗannan abubuwa baki daya قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن yace ai taka tsantsan a ji tsoron fassara hadisin manzo Allah kamar yadda ake taka tsantsan inda za a fassara alkur'ani maganar Allah قال أخبرنا سرقة ابن الفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أبدا دم عباس الله يكارى مسي الداشيد عباس باكي ديا يتي أما تخافون أن تعذبوا أو يخصف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان ba kwa jin tsoron Allah ya muku azaba ko a kifar da sama a kanku a ce manzo Allah ya ce kuma ku ce wane ya ce amma ta khafuna an tu'azzabu ba kwa jin tsoron a yi muku azaba aw yukhsafa bikum an taqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qala fulanun ku ce manzon Allah ya ce wane ma ya ce mana an manzon Allah ya ce sai a yi mai magana ta kare قال أخبرنا الحسن ابن بشر قال حدثنا المعافى عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز شين يربط خطبة يتي أنه يتي لا رأي لأحد في كتاب الله باب وان وان da ke da ra'ayi ko zai ce yake da abin fada bayan littafin Allah madaukin sarki cikin littafin Allah madaukin sarki wa inna ma ra'ayul a'immati fi ma lam yanzil fihi kitabun ai ra'ayin malamai kowanne ne kowanne malami ne shi yana da zai iya fadar abin da zai fada matukan ba a saukar da aya akan wannan maganar ba walam tamdi bihi sunnatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mana in aya ta yi magana ko hadisi manzo Allah ya magana babu wani malami da ke da cewa a ciki wala ra'aya li ahadin fi sunnati sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani wanda ke da wani ra'ayi a cikin sunnan da manzon Allah ya sunnanta dole kowa ya shaurara ya bi ana fahimta a hankali hmm? قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب فقال ya yi kutuba sai ya ce sai na umar bin abdulaziz ya ayyuhan nas ya ku taron mutane inna allaha lam yab'ath ba'da nabiyyikum nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba bayan annabin wa lam yunzil ba'da hadha alkitab alladhi anzalahu alaina kitaban bayan wannan alqur'ani da Allah ya saukar mana bai saukar da wani littafi ba kuma fama ahalla Allahu ala lisani nabiyhi فهو حلال إلى يوم القيامة duk abin da Allah ya halatta shi akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama wannan abin halal ne har zuwa tashin alkiyama wa ma harrama ala lisani nabihi duk kuma abinda Allah ya haramta akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallama fa huwa haramun ila yawmil qiyama wannan abin haramun ne zuwa ranar tashin alkiyama ala ku shaurara wa inni lastu biqadin walakinni munaffidun ni ba mai hukunci bane ni dai ina zartar da hukunci ne abinda aka ce nayi wa lastu bimubtadi'in ni ba mai kirkirowa bane ba mai bid'a bane walakin ni muttabi ni mai bi ne walastu bi khairin minku ban fi ku ba ghaira anni asqalukum himlan sai dai nauyin da ke kaina yafi nauyin da ke kan ala ku shaurara wa innahu laysa li ahadin min khalqi Allah an yuta'a fi ma'asiyati Allah babu wani makhluki da za mishi biyayya a cikin sabon Allah sabawa Allah ala hal asma'tu najiyar na isar da sako قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر طاووس ابن كيسان يا كسانشي yana sallah raka'a biyu bayan sallar la'asar ai an hana yin nafila bayan la'asar ko فقال له الأب... ابن ابن عباس ابن العباس ابن عباس yace mishi اتركها كدينا wannan sallah da kake bayan la'asar raka'a biyu qala inna ma nuhiya anha an tuttakhadha sullaman yace ai an hana ne saboda kar a dauke ya zama tsani bayan sallar la'asar ai raka'a biyu wannan shi ma yazo yanzu yayi la'asar bai raka'a biyu wannan shi ma bayan la'asar bai raka'a biyu har a shiga cikin dare ana sallah قال ابن عباس شيخ عبد الله بن عباس يجي فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر أي أن هنا يصلى النافلة باين صلى العصر فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر ban sani ba wannan nafila da kake lada za a baka ko azaba za a yi maka li'anna Allah ya kulu saboda Allah madaukakin sarki yana fadar cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بيداتي با da mumini ko mumina idza qada Allah wa rasuluhu amran Allah da manzansa in suka zantar da hukunci suka an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama da kana da zabi a cikin abin da Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza kai ma kana da zabi kai ga abin da kake gani ya kamata wa man yasi Allah wa rasulahu duk wanda ya wannan ya saba ma Allah da manzonsa kuma duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina tabbas ya bata bata mai bayyanan ne yarba mai niza mai tsanani suratul ahzab qala sufyan tuttakhadhu sullaman يقول يصلي بعد العصر إلى الليل فسر سفيان كنا ثوري إما سفيان الثوري أو كوب بن عيينة قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أتى رسولتين سيدنا عمر يزوج جمع الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة da littafin attaura takaddu cikin littafin attaura wata riwaya aka ce da aka je yakin haibar ne kasan kasan yahudawa ne suna kuma suna da attaura ko garin menene garin menene sai na umar ce tsinci wannan abin sai ya dauka tunda ya ga littafi ne na addini yana budewa yana yana jujjuyawa yana karantawa فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة إيش يا الله أننا نسخة na التوراة فسكت سيما الله يشور فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ينا كرنتاوا كما منزل الله ينا فشي يجمع سيدنا عمر را كرنتاوا فقال أبو بكر في سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما يتي رحمة الله عليك ثقلتك الثواكل أبن دي رحمة الله عليك ثقلتك الثواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ba ka ganin fuskar manzo Allah ne ta canza fa nazara Umar ila wajhi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake karantawa ai takarda yake kallo baya kallon fuskar manzo Allah shi kuma sayyidina bakar baya karanta komai yana kallon fuskar manzon Allah ya ga canji ana faɗa masa sai dai na takardar sai kalli fuskar manzon Allah sai ga fuskar manzon Allah ta canza فقال سيتي أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفس محمد بيده na rantsa da sarkin da ran Muhammadu ke hannunsa law bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum an sawa'is sabil ce wallahi da annabi Musa zai bayyana muku ku bi shi ku ku rabu da ni wallahi da kun bata walau kana hayyan da Musa yana raye wa adraka nubuwati lattaba'ani لو كان موسى حيا هذا وترواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أنا حظكم إنما أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم دمي ذاك الشيء التوراة كنا كرنتا على القرآن ندوه مكنش سيدنا عمر فا إن يشجع هنيا شيطان سي كوتشي mai a taura mai a taura za ta yi manzo sayyidina Umar ga manzo Allah yana kallo amma haka kawai ka dauki abu ne haka gani kana karantawa ba wai ya dauka zai aiki da shi ba ko ya menene da amma sai da manzo Allah ya ce alam atikum biha bai da manzo Allah ya haka ya ce ya manzo Allah sai manzo Allah ya fishe ce alam atikum biha bayza anaqiya alam atikum biha bayza anaqiya ban taho muku da ita fara fas ba wallahi lau kana Musa hajjan ma wasu ahu illa tibai da Musa na raye wallahi ba zai tsirba sai ya bi ni inna ma ana hazzukum min al-anbiya'i wa antum hazzi min al-umam at-taura littafin littafin menene wani ya kirkiro littafin menene Allah lokacin shi ya wuce tunda manzon Allah ya zo da alqur'ani shikenan an gama ko قال حدثنا خبيثة قال أنبأنا سفيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال يتي رأى سيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكبر سيد بن المسيب يا غوني بعد صلى العصر ينا صلى ركعة بنافلة فقال له يا أبا محمد يا كي أبا محمد أي شيء تنبيش أيعذبني الله على الصلاة ya tambayi sai da musayib Allah zai min azaba don ina sallah sallah nafila raka'a biyu bayan la'asar ba sallah bace ba ba ibada bace ba Allah zai min azaba don ina sallah raka'a biyu bayan la'asar qala la yace a Allah ba zai ma azaba don kana sallah ba an ji walakin yu'azzibuka bi khilafi sunnah amma zai ma azaba don ka bar sunnah sallah ba ibada bace ba ibada ce kun ga yadda an ga yadda ake tafiyar da abubuwa ko eh Allah zai mai azaba don ina sallah yace a a Allah ba zai ma azaba don kana sallah ba amma Allah zai ma azaba don ka saba mu sunna akwai tashin hankali cikin wannan magana akwai tada jijiya cikin wannan magana shikenan باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعزمه ولم يوقره باب اللي يزور بيان عذاب وند دك aka yaji hadisi ya taho mishi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai girmama hadisin ba ma'ana aka ce manzon Allah ya faɗa kaza sai a girmama hadisin saboda inda ya fito an fahimta qala akhbarana abdullah ibn salih qala haddathani al-laythu قال حدثني ابن عجلان عن العجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي بينما رجل يتبختر في بردين wani mutum yana tafiya yana takama a cikin tufari gunansa guda biyu ya yi ci ado ya shiga yana takawa ɗaya bayan ɗaya khasafa Allahu bihi al-arda sai Allah ya kifar da shi ya kifo da abin nan a kansa wa huwa ya tajaljalu fiha ila yawmil qiyamati yana ya tagawwasu fiha yana nutsewa yana nutse a cikin rami har zuwa tashin alkiyama فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له sai wani kuma yana cikin riga yana cikin ado sai ce mishi ya aba huraira a haka za kana yamshi zalika alfata allazi khusifa bihi thumma daraba bi yadihi yace wannan da aka kifar da shi din haka yake tafiya yana yana koyo yana koyo fa athara asratan kada yatakassaru minha da yake koyan da yake yin bai girmama abin da aka ce manzo Allah ya fada ba sai fadi ya kusa karyewa faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce lilmin haraini wa lilfam ya ce ya fadi a kan fuskar shi ya fadi a kan hancin shi da bakinsa inna kafai na kalmusta hazi'ina ashe tambayan da ya innan istihza'i yake izgilanci yake yi shi nan inna kafainaka almustahzi'ina sallallahu alaihi wasallam ayin aka ce manzon Allah ya faɗa kada kai ba'a kada kai izgilanci eh ba shi da dadi ko qala akhbarana muhammad ibn humayd qala hadathana harun huwa ibn al-mughira an amr ibn abi qais an zubair ibn adi an khirash an khirash ibn jubair qala ra'aitu fil masjidi fatan yakhzifu yace na ga wani matashi a cikin masallaci yana daukar su dutse alkhazfu shine ka sa dan dutse a dan yatsa ka kana harbawa na ga wani yana yi haka fa qala lahu shaykhun sai wani dattijo tsoho yace mishi la takhzif kada kai fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil khazf ni na ji manzon Allah ya hana ya ce kar a yi haka faƙafal alfata shi matashin ya yi kamar bai san ana yi ba fazanna anna shekha lam yaftan lahu ya zaci cewa shehun tsohon bayan ya yi magana ba hankalin shi a kan shi sai kuma ya ɗauki dutse ya yi faƙala lahu shekh أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف ina fada maka manzo Allah ya hana kuma kana yi wallahi la ashhadu laka janazatan wallahi da zaka mutu ba zan halarci janazarka ba wala a'uduka fi maradin wallahi da zaka yi rashin lafiya ba zan je in gaishe ka ba wala ukallimuka abadan فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر شيء نفدا من ابوكي نازو نشي مهاجر انطلق إلى خراش فاسأله فأتاه فسأله عنه فحدثه je ka wajen khirashin ka jiyo mana wannan labarin da yazo yace haka haka yake faɗa masa قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال yace manzon Allah ya hana a yi irin wannan alkhazfu ka dauki abu a tsakuwa dutse ka sa yatsan kana harbawa sai manzon Allah ce fa qala sai wa qala sai ce innaha la tastadu saydan wa la tankawu aduwa ai wannan abin da kake yi ba zai farauto maka wani abu ba ba zai kashe maka abokin gaban ka ba ولكنها تكسر السن وتثقو العين sai da za in ta je ta samu wani mun ya je samu wani sai karya masa hakori ko ya ji masa ciwo a ido farafa a rajulun baina wa baina sa'idin qarabatun shay'an min al-ardi fa qala hadhihi wa ma yakunu min hadhi sai wani ya dauko dutse karami ce wannan to wannan me zai me me me wannan zai cutar fa qala sa'idun sai sa'id ya ce ala urani uhaddithuka عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به لا أكلمك أبدا ina baka labari game da manzo Allah kana kana wulakanta magana bazan ko zan ta da kai ba har abada abadan har abada tunda ka saba sunnar manzo Allah ba akwai bambanci tsakanin sabo mutum ya saba ma sunna ko ya sabo da mutum ya izgilanci ba mutum ya izgilanci izgilanci shi ba shi da kadan fa da suka zo suka ce ma ra'aitu misla qurra'una akthar ba muktaba wa'anda makarantu mu masu manyan tumbi masu menene bai ba isgiraji ba zai kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum an kasan ba za a ce mutum ya yi sata kan kafarta ba da imanika ba ba za a ce mutum ya yi kaza kan kafarta ba da imanika ba amma izgilanci istihza'i ba'a to akwai alaman kaskanci a ciki eh shi yasa yake da hatsari قال أخبرنا عبد الله بن يزيد هذا لكم ونني قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف فقال لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا ينكأ, لا ينكأ به العدو ولا يصاد به صيد ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن ثم رآه بعد ذلك يخزف بين يفد مسا فسيغشي كما غشي ناي فقال له ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ban baka labari cewa manzon Allah ya hana ba thumma araka takhzif sannan kuma naga kana yi bayan na fada ma wallahi la ukallimuka abadan daga yau ba zan koma zan ta da kai ba har abada قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن سيرين الشيف الأموني حديث من الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل سيونا متيتي قال فلان كذا وكذا sai wani kuma ce ai wani ma ya ce kaza da kaza shi kuma ibnu sirina yana karanta hadisi ne fa qala ibnu sirina uhaddithuka an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa taqulu qala fulanun wa fulanun kaza wa kaza la ukallimuka abadan قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن كيس أبلاي نصين أبلاي عمر تنسني أنكر تاشكين بخاري دا مسلم أنكر تاسكو منين كيس منذ الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله in duk ɗayan ku duk wanda matarsa ta ce ta nemi izini za ta masallaci kar ya hana ta ba haka bane ba abinda manzon Allah ya faɗa ke tunana Aisha da yake ita ta san sirrin shari'a din ita tarbiyyar gidan Abubakar tarbiyyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ga yadda rayuwa ta canza sai ta ce da manzon Allah ya ga yadda halin mata ya zamo da ya hana su fita zuwa musallaci amma tunda ya bada izini ba wanda ya isa ya hana saboda lokacin mata sun kirkiro na kakale za a je sai an sa takalmi mai tsawo sai an ko sai an sa wannan ai menene da menene fitina ta shiga ciki sai na Aisha ta ce ai da manzon Allah ya ga abin da mata suka kirkiro yanzu da ya hana su fita zuwa masallaci to amma ta fi kowa cancanta ta iya ta hana don matan manzon Allah ce tunda manzon Allah ya fice a bada izini ba ta isa ta hana ba to da Abdullahi dan Umar aka ya magana shi dan sai ce wallahi lanamna'ahunna wannan riwaya ni zan hana ta saboda zafin kishin me kishin me yasa ya faɗi wannan addini ko idan idza sta'azanat ahadakum imra'atuhu ila almasjid fala yamna'ha فقال فلان ابن عبد الله شي بلال دان عبد الله دان عمر يتي اذا والله امنعها يتي والله زan hana tafta saboda ya izan ina mana izan akwai abin da ya faru ai ya ga al'amura sun cancanza abin da ake yi yanzu za a fita zuwa masallacin ba a yi shi ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zafin kishin addini ya dauke shi ce wallahi zan hana ta fita فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتمة لم لم أره شتمها أحدا قبله sai uban shi juyo yace sai ya zage shi zagin da ban taba jin shi ya zagi wani ba gabanin haka thumma qala uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqulu idhan wallahi amna'uha ina fada ma game da manzo Allah kace kai ga ra'ayinka wata riwaya aka ce tun daga nan bai zanta da shi ba har ya mutu sunna ɗaya kuma me yasa aka saba sunna kishin addini to amma ba a fito na fito ai ba a fito na fito eh ya manta da Abdullahi da Umar yake magana uban shi ko eh duk inda ka samu kishin addini shi ya koya maka ya fi ka sani ya fi ka yin wannan ya fi ka wannan bai kamata ka yi fito na fito kai da shi babu ladabi kenan ba ladabi قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون ابن المغيرة عن معروف عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم عبادة بن الصامت يقول منظوم هلا يا هنا درهمي درهمي بيو ما نري بزي شكا كينوكو يا سامر بالفضل كينوكو فقال فلان ما أرى بهذا باسا يدا بيد سيوني ce ai in hannu da hannu ne ba na ganin akwai laifi ba wa qala ubadatu sai ubadatu bin samit yace aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa taqulu la ara bihi ba'san in ci maka manzo Allah ya faɗa ka ce kai baka ganin laifi wallahi la yuzilluni wa iyyaka saqfun abadan ba za mu taba shiga inuwa ɗaya ba da kai ko waje ɗaya zama waje ɗaya ba da kai har abada قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن, بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم إتي لا تتركوا النساء ليلا والسماء والطارق الطارق المجيء ليلا ma'ana kada ku taho ma iyalanku a cikin dare da kenan fa yanzu akwai waya in gaje da ka kai kura shi kai mata waya ga nan zuwa tana kana cikin jirgi ma sai amma da sai su je su yi tafiya wata daya sannan sai a zo shi manzo Allah ce to in an zo da almuru cikin dare kar kowa ya je wajen iyalansa a nemi wani wuri a kwana da safe duk sun ji labari an dawo kowa za ta tashi ta kinkisa ta yi shiri ta menene sai mijinta ya zo ya tarar da ta cikin hali mai kyau wanda hankali zai kwanta ba haka bane ba abinda manzon Allah ya tarbiyyantar da su akai kenan ko sai manzon Allah ce kada ku je musu a cikin dare qala wa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafilan manzon Allah sai suka dawo daga tafiya fansalla rajulani ila ahlihima waɗansu mutane biyu shi suka silale suka ja jiki ba su yi aiki da abin da manzon Allah ya faɗa ba suka kama hanya kowa cikin dare ya je gidan ya je gida wakilahuma wajada ma amraati rajulan dukkan su kowa yana shiga gida sai ga wani kato tare da matan shi wanda ya kato tare da matan shi saboda me saboda sun ki aiki da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya jarrabe su da wani an fahimta lokacin ayi tafiya aka yi samu wata daya sati biyu sati uku to mata suna gida ba labari ba waya ba menene da menene tana kwance bata shirya ba ka sauko mata ai kaga za ta abin nan ko ba za ta ji daɗi ba ko amma yanzu ga waya tana kai kura ko kana kai giza gashi na mun dawo tsora minti talatin tsora awa ɗaya za mu shigo gida bai zai ishe ta tashi ta kimsa ba to amma wancan lokacin babu wannan duka to shi sa in aka shigo cikin dare sai ka nemi hotel ko ka nemi wani masallaci ko ka nemi wani wuri sai ka kwanta kowa ya saura wajen a yada zango a nan to duk gari za a samu labari to da safe ma'ana da safe rana ta fito sai kowa ya tashi ya kama hanya zuwa gida kowa zai je tarar da matarsa ta kinsa ta gama komai da komai shikenan to sai a zauna lafiya ta yi wanka ta ci ado ta ci kwalliya ko ba haka ake yi ba ga masu yin me wanda suke yin me a me ba mu ba akwai mace da ba ta kwalliya ne a ba mace da ba ta kwalliya eh baya sayan kayan kwalliyan ko wayannan matsaloli duka ba abinda ba inda za su kai mafa suna kara dagula mana lissafi ne fa zama ake abbaje matsaloli kuma da gaskiya kada ya zama za a tattauna akan abu ni ina da ra'ayin da nake goyon bayansa kai kana da ra'ayin da ba za mu cimma manufa ba har abada har abada ba za mu taɓa cimma manufa ba amma aka fito fili ana son a tattauna me yake kawo mana matsaloli kaza kaza kaza kaza da yace kul inna ma a'izukum an taqumu thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna azo a natse mutum uku mutum biyar azo a zauna a tattauna gaskiya ake so amma zan zo mu tattauna kan kaza kafin fito gida ni ina da ra'ayin da nake gora mara ma baya kai kana da ra'ayin da kake mara ma baya to in mun tattauna ma me za mu samu eh me yasa ake yawan mutuwa aure ai mazan ne ba sa ba mata hakkin su matan ne ba sa ba maza hakkin su waye ce maka namiji baya ba mace hakkin sa ta waye ce ba mace ba ta ba mijinta hakkin ta kowa na ba da hakkin fiye da haka to in baka da ilimi shi ka je ka koya ai menene da menene ai ai ne rashin riko da addini ne ai addini ne ya sako sako ai waye ce ma addini ya sako sako waye ce ba addini Kano in ka tashi da asuba duk masallatan Kano sai ka ji me ana tsananin sanyi mutum zai fita jikin matarsa ko ya fita cikin bargonsa ya je ya me ya je alwala ya kama hanyar zuwa yana ba addini ba ne masallaci kiran sallah nawa ake yi wa ya taba ɗaukar yarsa ya ce ya kai miji ba sai an daura aure ba duk komai ana yi ne akan addinin musulunci sawa'an da kuskure a ciki ko babu kuskure yau za a ce karancin addini ko rashin addini komin tsananin sanyi da lokaci ya kai kiran fari duk masallaci a kano sai a yi kiran sallah ko ba a ji in ya kai kuma kira kiran karshe sai an yi assalatu hairun minan nau da tsananin sanyi da daɗin bacci da yana ɗimama jikin shi daga jikin matarsa ba haka yake faruwa ba sai dole ya yi mai dole ya tashi ya fita cikin ɗimi ya je wurin ruwan sanyi zai alwala ya kama hanya ina ba addini karancin addini kenan karancin ba addini a wannan za a ce ga bargo yana kallo ya ce da ya aje ya kama hanya da tsanani ya je masallaci ya yi mai ya ce ya sallah da an ce watan azumi ya kama da tsananin rayuwa da talauci da menene me yake faruwa kowa sai ya tashi da azumi akwai abin karya baki buɗe baki ko babu akwai kaza kaza ko sai an yi da an ce karamar babban sallah babban sallah lokaci lokacin babban sallah ya zo da kuɗin rago ko min tsananin tsadar rago akwai da za a je a sai da shan aje a duk ba addini ake ba to sai ya za a ce karancin addini yake kawo wannan karancin addini yake kawo wannan masaloli ɗan ba ku san me yake arawa eh me rawan me yanzu muke maganar izgilanci ba dini gashi addini yana rawa rawan me yake rawan me yake ba za ka san ana addini ba ka bar kano ka je wani wuri cikin akasan afirka wallahi tallahi duk kasashen afirka da kake sanya arke daiban dukiya ana kai musu wallahi kano ta fi su addini ka yi kowa rantsuwa a haka ya za ce ba addini namiji baya ba matarsa haƙƙi namiji yana ba matarsa haƙƙi fiye da haƙƙi kantin kwari duk abin da ake sayarwa don wa aka kafa wayannan waye zai shi kantin kwari ya sai a tambar naira dubu hamsin ya kai mahajiya waye zai je ya sai leshin dubu ɗari ya je ya kai mahaifiyarsa ba haka bane ba a babu wanda zai ba zai dace da ita bane ba ai ba zai dace da ita bane ai hajiya aka samu ta bijo da direba zai kai ta zai kai ta wajen unguwa ka za gaisuwa in ka je ka sau Honda miliyan bakwai miliyan tara don wa kake dauka ciki ba matarka ba ba matarka ba eh duk komai mai tsada an kasa huwar din ina kake kaiwa wurin matar ka kake kaiwa to a ce ba kula da hakinta eh kai kuma tun daga ran da ka auro ta uwarka ba ta da suna ubanka ba shi da suna yarka ba ta da suna uwanka ba shi da suna kowa yaya ne baba yaya baba baba iyayenka ma ba sa ganinta da tsawo duk kafin su ganta ta yi mai ta durkusa har kasa gaisuwa kenan kasa da kasa so nawa take shiga kicin da safe da rana duk wayannan ba aiki bane wajibi ne akan ta ta mai girki duk wannan ba ba da haƙƙi bane aka ce kayi baki za ta yi abinci da rasa ina sama za ta je ta kawo abin da zai sa abinci ya fi na kowa mai gida ya fita kunya baya faruwa baya faruwa to ya hake cewa ai wannan baya ba da wannan haƙƙi wannan baya ba da wannan kowa yana ba ɗan uwansa haƙƙi fiye da abin da shari'a ta wajabta mishi in wannan ne aka makale da shi to a sake bincike ba inda zai kai mu sai an fito gaskiya sai an fito mata fili an fito da gaskiya fili sa'an nan wane ka ɗauki laifinka wane ya ɗauki laifinsa wacce ta ɗauki laifinta to an tabbatar daga inda kuskuren yake to shine za a samu zama lafiya ba haka bane ba duk binciken da ake ba a binciken abin da zai mana gyaran sai kuma abin da zai kara bata mana abubuwa ba haka bane ba don Allah ka je kantin kwari ka je ka so gwal naira dubu ɗari sai ka je ka ce mahaifiyarka shekarar tattamanin ka ce gashi hajji ake a rataya ya kake kankanin eh eh to ka gani dan wa ka sawo matar ka kaje ka sawo ma ita ce yariya ba haka bane ba ba da ba kwalliya bace ba me kwalliya ke me aikin kwalliya me amfanin kwalliya a a a fito da abin da ke akwai ba fito da kyau ba kwalliya tana fito da abin da ke akwai ne in kyau ne ta fito da kyau in mune ne ta ke kara fitowa ne ba haka bane ba kawo kwalliya ka kawo 'yar shekara goma sha takwas ko ashirin da ɗaya ko da biyu ta sa ka za ta yi duk abin da ake ta sa ta rataye jaka ta sa takalmi ta sa jambaki da dambe duk abin da ake ta yi ta rataye jaka tana tafiya ɗaya bayan ɗaya sai mai to wannan kayan da ta sa ya mata kyau a ɗauko shi a sa tsohuwa mai shekara tamanin ita ma ta sa jambaki ta sarata wannan ta zo tana tafiya ɗaya bayan ɗaya shi sa kwalliya na fito da abin da ke akwai ne wayannan duk ana bincikensu ne a cikin shari'a manzo Allah ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ina mana zayyinul qur'ana bi aswatikum a fito da me a fito da kyan alkur'ani a nuna ma mutane ba wai kai ka kawo kyan ba za ka fito da shi ne ya za ka fito da shi da gyara murya da karya karatu mai kyau amma kai za ka gyara alkur'ani kai za ka sama alkur'ani kyau daga inda ake bincike kenan a santu zayyinar ƙur'ana bi aswatiku kwalliya tana kawo kyau ne a muryamu zai kawo karatunmu zai kawo alƙur'ani kyau sai dai mu fitar da kyau mutane su gani to daga nan binciken ya tafi kan eh ko kai ka sayi hula mai kyau kasa aka yi ma aiki mai ne kasa kana tafiya eh wannan kayan je kasa ma alhaji shekarar shi ta sa'in ko shekarar shi ɗari eh ba zai kyau ba ma'ana kwalliya tana fitar da abin da ke akwai ne in kyau ne ke akwai sai kyau ya fito in muni ne ke akwai sai muni ya ƙara fito to shi yasa in za a tattauna me yake kawo mana matsaloli ne ma'ana Najeriya Kano kadai ake auratayya duk duniya aure ake duk duniya aure ake kuma duk duniya kowa na kukan mutuwan aure to amma in za a zo a binciki al'amarin ba a yi matsalar kanta ba a yi mata adalci eh matsalar kanta ba a yi mata adalci ba haka bane ba qad ja'ala Allah li kulli shay'in wai me kenan Allah komai Allah ya mishi ne قد جعل الله لكل شيء قدرا ya sa mishi kaddara kai kanka ka duba ka gani tun da ka taso firamare adadin abokan da kuka taso tare da su kuke har yanzu har mutuwa wani abokin Allah ya kaddara shekara ɗaya za ku yi kubata ko kuma kowa ya tafiyarsa wani shekara biyar wani shekara goma wani kuma Allah ya kaddara haka za ku yi hakku sufa hakku tsufa ba haka bane ba to me yasa zamu fahimci wannan anan in muka je kuma sai mu kasa fahimta a wani wuri me ya fito me ya fito wai eh bani ba wannan matsala ce ai matsala ce fili take ai to amma menene sababi menene sababi to sabubban ake bin amma aure ya mutu aka ce mutum ya mutu me yasa ya mutu aka ce ya mutu ne don zai mutu an halicci mutum ya zo duniya da don ya dawama shi kenan wannan auren lokacin da Allah ya kaddara mishi kenan kwana ɗari ba abin da zai hana wannan auren mutuwa wannan auren Allah ya kaddara mishi shekara goma ba abin da zai hana wannan auren mutuwa wannan auren Allah ya kaddara mishi mutuka raba ba wanda ya isa kashe wannan auren ba haka bane ba to saura menene sababin da ke kawo rashin fahimtar juna rashin jin daɗin aure rashin jin daɗin kaza da kaza rashin jin daɗin kaza da kaza to abubuwan da ya kamata a bincika kenan a bincike su kenan ai maza ne ba sa ba mata haƙƙinsu mata ne ba sa ba maza haƙƙinsu cikin me cikin me haƙƙin me eh wani haƙƙi ne maza ba sa ba mata ko wani haƙƙi ne mata ba sa ba maza eh haƙƙin tarayya eh eh akwai ka'ida fa a cikin rayuwa ba yadda za a yi ka bata ma mutum ya shiga fushi kuma ka ce maka abin da kake so ka ji daɗi zai yi ka ce ba ta tarairaya ko? aha da ka fitar ka tawo mai ka kawo mata mai ka kawo mata eh? mai ka kawo mata fada da fada ka fita ka bata mata shi ne shi ka zawo ita tarairai ka ba mutum mace ba? ba mutum mace ba to ka gani ka shigo kai ma ranka a bace ita kuma ita ma ranka a bace to me shaitan ke jira ba abin da yake so ba kenan je ka ai na je na yi kwanya ko an kawo min wani hakki na na samu kudi ga dubu ɗari ke ma je kashe bukatar gaban ki za ta tarare ka ko za ta tarare ka har goya ka sai ta yi za ta amma ba komai ba komai ita ce take ita ce mana ke za ta ɗaukar laifi ka dadada mata ka gani ke ma ki dadada mishi ki gani ne sai ya yi mai matsala ce ka'ida ce ta rayuwa ba za ka yi canza ta ba fa ba za ka yi canza ta ba ko za a canza zai canzu sa'an nan al'adu da muke ciki da mai shi ne zai sa ta kasa tarairayanka in kana son ta tarare ka ɗauki ta kuje indonesia kuje malaysia karatu ko ingila ko saudiya ko mene daga kai sai ita eh a nan ta zo tana tarairayanka ‘yan uwanta su ce mata mai iyayenta su ce mata mai kai iyayen ‘yan uwanka su ce mata mai su rena da ita a'a to kai ma kana nuna mata kana son ta dukkan ku makarya ake yi wannan ya da ka ganta kaje kana son ta ne ka aure ta ita ma da ta aure ka tana son ka ne ta aure ka kuka tsaura aure to kuna zuwa kuna haduwa shikenan kai ba za ka yi nuna mata kana son ta ba kana boye abin da ke akwai ita ma ba za ta yi nuna maka tana son ka ba tana boye abin da ke akwai saboda mai al'adu to wannan abin da ake ɓoye shi shi ne karshe sai ya bindiga ba mun sha ba ku misalai ko wannan fanka tana tsaye ba abin da ya shiga cikinta lafiya lafiya in ka kunna fawa ta shiga za ta juya sai karke ta sai ta yi mai ga fawa ta shiga ba haka imani imani lallai sai an samu tasirif yadda za a jarraba shi yadda za a yadda za a sarrafa shi amma kama imani na cikin zuciyar ba waɗanda za su nuna hanyar da za a bin to shi ne sai ga ta yi bindiga wannan ya yi tawaye wannan sun yi tawaye wannan suna kaza kaza wannan suna kaza kaza kowa ya ce shi ne daidai kuma kowa wai musulunci yake ba yi da imani da soyayya yadda ka san jini a jikinka haka suke shi an sarrafa su yadda ya dace wannan soyayyar da ke zuciyarta tana jin shi kamar me amma ba za ta yi bude baki ta ce ina son ka ba za ta yi bude baki ta ce kaza ba za ta yi to me ya kawo ki gidan shi ma ba zai iya bude baki ya ce mata kaza ya bude baki to me yasa kaje ka dauko ta kiyayya yasa kaje ka dauko ta to yana tana yana kunanta yana kunan shi yana kunanta yana kunan shi wata rana sai me قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن هرملة الأسلمي عن سيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسر إني داود فيها شيء سوك معرس إن معرس محل التعريس إن ذا سوك أشكندري أياد أقوانا قرية واي ثم قال لا تترك النساء ليلا kada ku je ku girshe su a cikin dare don Allah akwai girmama mace sama da wannan kada ka je mata tana bacci mata shirya ba kada mace bari mace kaza kaza kaza kaza kaza kaza fa kharaja rajulan mimman sami'a maqalatahu fataraqa ahlahuma cikin waɗanda suka ji abinda manzon Allah ya faɗa din sai su suka fita sun saba wa abinda manzon Allah ya ce musulmi fa wajada kullu wahidin minhuma ma'a imra'atihi rajulan dukkan su kowa yana shiga gida sai ga wani kato tare da matar shi saboda mai Allah ya jarrabe su saboda sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal yahzar alladhina yukhalifuna an tusibahum aw yusibahum ka gani ko قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودئه بحج أو عمره ya zo ya yi ban kwana da sayyid musayyib za ji hajji ko umra faƙala lahu la tabra hatta tusalliya ya sayyid musayyib ya ce a kada ka bar masallacin nan sai ka yi sallah tunda an yi kiran sallah ko manzon Allah ya hana in an yi kiran sallah mutum ya fita sai dai in larura ta kama shi sai shi ya sake alwala ya dawo fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhruju ba'da an-nida'i min al-masjid illa munafiq an fahimta إلا رجل أخرجته حاجة wa huwa yuridu raj'ata ila almasjid sai dai wanda bukata ce ta kama shi za shi sake alwala ya dawo fa qala inna ashabi bil harra yace ai abokaina suna harra unguwa ce a cikin mana suna can zan je tarar da su an yi kiran sallah ba za ka yi sallah ba a'a shi zai je tarar da su qala fa kharaja sai fita ya saba wa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala falam yazal sa'idun yula'u bi dhikrihi sa'id sa'id min musayyib ce to wannan ya fita bayan abin da manzo Allah ya faɗa me zai same shi yana tunane wannan dai tafiya aka yi ya aka yi yana tunane yana tafiya yana son ya ji labarin shi hatta ukhbira annahu waqa'a ala min rahilatihi fankasarat fakhiduhu aka ba shi labari ai wannan mutum ya fita yana kan abin hawa abar hawarsa ya faɗi cinyarsa ta kare saboda me saboda ya sabawa صلى الله عليه وسلم ya Allah malaukin sarki muna roƙonka don girman zatinka halin da al'umma ke ciki na zubar da jini na rashin kwanciyar hankali na tashin hankali da wahalhalu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya za su bukata na ci da sha da rufin asiri Allah ka hore dangogin masifu cututtuka kaka za mu yi hasara talauci bakin ciki ta gayyara kamannu Allah duk ka kare mu Allah ka kiyaye ya Allah ka farfado da kasuwanci a wannan kasa mai albarka Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka cikin kasuwanci da cikin noma da cikin sana'a da cikin albashi da alawas da duk wani hali da dan adam ke neman abin da zai ci da iyalansa halal Allah ka sa mishi albarka a ciki Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah a zo ai zabin nan lafiya a gama lafiya ba tare da an zubar da jinin wani ba Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم